الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tajwidi a cikin littafinmu mai albarka littafin hidayatul mustafid fi ahkamit tajwid a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin idgham wato idan aka ce al-idgham lugatan me ake nufi na'am masha Allah masha Allah idkhalu shay'i fi shay'i wa amma istilahan Mm. Mm.
متحرك بحيث يسمعان حرفا شذرا يرتفع ترتفع أجسام عنده اتقاء اتقاء الواحد ما شاء الله ممتاز والله ياي gaba ki da ya kawo shi التقاء حرف ساكن بمتحرك بحيث يسيران حرفا مشددا يرتفع اللسان عنده ارتفاعة واحدة يا أيها الله الله قال البركة مالا يوسف هذا كان لبي أبان أمانككو كم حروف الإدغام سبعة ستة وما هي مجموعة في قولي يرملونكو نعم malam kwakta irigami kashi nawa ne iraki su mai ne ba arba ba o mahiya na'am Masha Allah. Ina al'aisaru na za ce komi. Ka ina baya? Malam Musin. Kan hurufu al'idigam al-kamil. Al'idigam kamil harufansa guda nawa ne? Guda biyu, Omahiya. ko ma huma eh ra'un daya eh shi ra'ul lamun masha Allah ra'ul lamun eh to ya ya bada amsa cikekke shi ma to izahari harufan shi sha biyu ne ko eh harufan izahari guda nawa ne takwas nawa a'a ya za a haɗa su da idigami ba idigami ba muka tambaya na'am zahari harufan shi nawa ne to su wane ne suka ɗaya biyu hudu masha Allah uku hudu biyar shida ko ana shugaba yawa yana ga talakawa na haka ina ko allura da ya kawo su eh to shugaba ya ce yau karatu za a yi safa goma ya ce a yi safa goma tun da kowa da ƙarfi ya hutu. As-su'al tambaya ta gaba a cikin karatunmu na tajwidi za mu tashi da kan iqlabi ne go? Ma haddul iqlabi lughatan wasdilahan Wato menene abin da ake nufi da iqlabi? Menene ma'anar iqlabi a yare na larabci? wasdilahan da kuma iqlabi a wajen malaman tajwidi الجواب أمسى أما لغة فهو تحويل الشيء عن وجهه amma abin da ake nufi da al'iƙilabu a yare na larabci shi ne ta hawilu shai'i juya wani abu an wajihi daga fuskar shi wanda take ta asali mun gane da kyau ka juya wani abu daga fuskar shi wannan shi ne ake ce da shi iƙilabi shi yasa yana daga cikin addu'ar ma'aiki Allahumma ya muƙallibal ƙulubi tsabbit ƙalbi ala dinika ya ubangiji ya wanda yake jujjuya zukata wanda a hannun shi ne ƙulubu ibadihi ya ha kaifa sha'a to Allah ka tabbatar da zuciyata akan yi maka addini akan yi maka biyayya akan addininka kaga zaka ce qalabutu hadha thawba na birkita wannan tufafin shi ne ka juya shi in ka ce ƙalabutu hadal kitaba yanzu wannan littafin da yake nan sunan shi a sama ko kana gane shi sai ka mai haka to za ka ce ƙalabutu na juya shi na birkita shi kenan mun gane to shi yasa za mu ga cewa kudeta ita kuma ana ce mata ne da larabci ana ce mata inƙilabi inƙilabi ake ce mata ko kudeta saboda an kwace abin an juyar da wanda yake kai an kai shi ƙasa shugaba yana ƙasa yanzu kuma talakan shi yana sama mun gane kaga an yi inƙilabi kenan wa an masdilahan amma abin da ake nufi da iƙilabi a wajen malaman tajwidi in suka yi magana akan iƙilabi ba suna nufin ka birkita littafi ba dan aka ce maka to hukuncinsa shine ikilabi menene ikilabi ka ɗauki wani littafi a gaba ka ce na mishi ikilabi a ba haka za ka yi ba fa wa ja'alu harfin makana harfin akhar shine ka sanya wani harafi a gurin wani harafi na daban ka ajiye wani harafi a gurin wani harafi na daban yanzu an nuno sakina sai ka ɗako mimun sai ka ɗora a gurinta mimun za ka ɗora a gurin annunu sakina shi ne mana fahawa ja'alu mimin makana nuni shi ne ka ɗora mimun a gurin nunu ko makana tanwini ka ɗora mimun a gurin tanwini amma ma'amura atil gunna tare da kiyayewa gunna lokacin da za ka faɗi wannan iƙilabi sai ka kiyaye gunna da kyau mun gane yanzu misali iqlabi shine lokacin da zaka yi furci ga wannan annunu sakina wanda ba'un ta biyo bayanta to zaka mata furcin mimun ne kusan mimun zaka yi ta mim mim mim mim yawa mun gane da kyau to wannan nun din ta koma mimun sai kuma ka ci gaba da faɗar wannan harafin da yake kabanta من بعد أن نزغ الشيطان من من من من بعد فذاك تبا من بعد كنا فدارك كان إخفاء wanda kuma ikhfa'i ba a yin shi a gurin ba'u mun gane da kyau yawwara as-su'al tambaya kam huruful iqlab nawa ne harufa na iqlabi harufa na iqlabi tunda mun ɗauki harufa na izhari guda shida harufa na idghami guda shida to yanzu huruful iqlab su guda nawa ne aljawab amsa harfun wahid ikon Allah iqlabi harfi ɗaya gare shi wannan shi ba Allah shi gaskiya amai wannan da yawa an tawaye shi ba uku ba ko biyu eh a mishi kwamuro ko to malam shugaba a samu mishi ko guda hudu ko biyar jana sai a kara mishi shi ya zama guda shidda ne wa huwal ba'u ba'un kadai ita ce huruful iqlab idan aka tambaye ka kan huruful iqlabi kal hankalinka ya tashi ka raka zuwa can sama tunda an ce hurufu jam'i ne ka ce a wannan jam'in ba jam'i ba ne ka ce mufradi ne harfin wahid lil iqlab harfin wahid labi harafi ɗaya gare shi ita ce ba'un as-su'al tambaya ma amthilatu zalik menene misalan wato iqlabi al-jawab amsa misaluhu inda nuni min kalimataini misalin iqlabi lokacin da ya zamanto annunu sakina ta zo bayanta sai aka samu ba'un daga kalma guda biyu shine min ba'di وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. من بعد من من من بعد من بعد yawa mun ga yadda za mu faɗe da ku a karanta ku ji yawa min ba'di yawa wa min kalimatin inda ya zamanto kuma an samu annunu sakina bayan taba'un ta zo daga kalma ɗaya a cikin kalma ɗaya duka suke shine yun bitu lakum bihi zar'a cikin suratul nahl kenan ko kuri na farko lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun ينبت لكم به الزرع والزيتون ينبت ينبت لكم به الزرع ينبت ينبت نعم أفلام ينبت ينبت ما شاء الله طبعا ومثال التنوين sai kuma misalin inda ga at-tanwin ya zo shi ga ba'ul kuma bayan shi sami'un basir sami'un basir sai mu ɗauki farkon suratu al-mujadala قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير يا من gane ko na'am sai kuma alimun bima kan ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون من gane da kyau wannan shine iqlabi taw sai kuma na karshe ai zamu dauki na karshe shi ma ko dan ya zaman to an yada kwallon mangoro a huta da kuda as-su'al tambaya ta gaba ما حد الإخفاء لغة واصطلاحا menene ma'anar ikhfa'i a yare na larabci sannan kuma me ake nufi da ikhfa'i a wajen malaman tajwidi idan malaman tajwidi suka ce ikhfa'i me suke nufi da shi idan suka ce wato idan a luga aka ce ikhfa'i me ake nufi da shi aljawab amsa amma lughatan fahawa satr amma abinda ake nufi da al-ikhfa'u a yare na larabci shine suturcewa abu ka boye abu idan ka ce akhfaitu hadha al-kalam na boye wannan zancen na boye wannan maganar ko billahi alayka akhfi akhfi hadha al-kalam ka ɓoye wannan zance ya zama to daga sai kai sirran ne mun gane da kyau to wannan shine ikhfa'i ikhfa'i a yare na larabci shine ɓoyewa sitircewa abu wa an masdilahan amma abin da ake nufi da ikhfa'i a wajen malaman tajwidi fa huwa ibaratun anin nutqi wato shi ikhfa'i bayani ne ibara ce anin nutqi dangane da yin furici bi harfin sakinin da harafi wanda yake ɗaurarre arin anit tashdid wanda yake tsiraitacce daga ƙarfi alin shi arin shine ce ai khalin wanda yake wofantacce anit tashdidi daga shadda ba za ka yi mai ƙarfi ba ala sifatin bainal izhar wal idgham wato za ka zo da ikhfa'i shi akan bayna bayna ne dama akan wata sifa wanda ita ba izhari bace sannan kuma ba idghami bace tsakankanin izhari da idghami ma baqa'ilu ghunnati fil harfil awwal tare da wanzar da wannan gunna tare da kingin gunna a cikin harafi na farko wa huwa nunu sakinatu wat tanwin wato shine annunu sakina da at-tanwin zaka bar gunna a cikin su shi ba kaman iqlabi yake ba mun gane da kyau wato shi a cikin ikhfa'i zaka tabbatar da gunna a cikin nunun din da zaka daure ta zaka tabbatar da gunna a cikin wannan tanwin din da zaka shigar da shi cikin harafi na ikhfa'i as-su'al tambaya kam huruful ikhfa'i harufa na ikhfa'i su kuma guda nawa ne su ma dai ba su da yawa nasa aljawab amsa hurufuhu khamsata ashara harufa na ikhfa'i guda goma sha biyar ne kacal ba su da yawa awailu kalimati hazal bait wato su ne farkayen kalmomi na wannan baiti din wannan baiti guda ɗaya to kalma ta kowata kalma ta farko kalmar farko ta kowata kalma to tana daga cikin huruful ikhfa shine kawo su yace sif zatana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da zalima wannan sune harufa na ikhfa guda goma sha biyar sif za tsana kam ja da shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima sif za mu ɗauki sadun a nan kenan sadun za zalun sana sa'un kam kafun ja da jimun biyar ko? shakhsun shinun ƙwade ɗafun sama sinun dum dalun ɗayiban ɗa'un goma zid zayun fi fa'un tuƙon ta'un ba' badun zalima za'un su guda goma sha biyar kenan waɗannan su ne hurufin ikhfa guda goma sha biyar sha biyar eh na'am eh sha biyar ne sha biyar ne sif muka ɗauki sadun ko ɗaya zalun biyu sa'un uku kafun jimun biyar shinun ɗafun sinun dalun ba'un zayun fa'un ta'un badun za'un yawwa su sha biyar ne can muna da sha uku izhari yana da shida idghami shida iqlabi ɗaya sha uku amma gashi shi kadai ya kwashe sha biyar gani da kyau to wannan baiti abin da yake nufi a takaice ya ce sif zatsana sif ya ce ya kai bawan Allah musulmi ɗalibin ilimi sif ka siffanta da siffa ta ɗalibin ilimi ka zamanto ka siffanta da tadodi waɗanda suke nagari za sana wato idan ka zamanto ka siffanta da siffofi nagari da tadodi nagari za ka zamanto ma'abucin kirari a wajen jama'a mutane za su dinga yabanka a ce wannan ɗalibin ilimi ɗin wato mai aiki ne da ilimin shi da ka gan shi ka ga alamul karatu a tattare da shi kam ya ce da yawa ja da shakhsun wato mutum ya yi kyauta da abin da Allah ta'ala ya hore mushi imma na dukiya imma na ilimi imma na alfarma imma na ƙarfi wadda sama haƙiƙa ya ɗaukaka ta dalilin wannan kyauta da ya yi da abin da Allah ta'ala ya hore mushi dun ɗayiban ita ya kai ɗan uwana musulmi ɗalibin ilimi mai karatun addini ka dawwama da tsarkin zuciya ya zamanto zuciyarka tsarkakakka ce ba ka haƙon wani ba ka yi wa wani hassada ba ka yi wa wani algushu ba ka ƙullace da wani a zuciyarka zuciyarka ta dawwama ka dawwama kana mai tsautatacciyar zuciya zid fi tuƙan ya ce ka ɗan ƙara cikin kiyayewa dokoki na Allah wallazi na hata dau za da humhudan wa atahum taqwahum wa yazdada allazina amanu imana liyazdadu imanan ma imani wa yazidu Allahu allazina hata dau huda fa amma allazina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun to ka ƙara cikin kiyayewa dokoki na Allah saboda lokacin da ka ƙara karatu ta ƙawarka za ta ƙara ƙaruwa ba zaliman ya ce ka ajiye zalunci a gefe ka kaskantar da azalimi duk wani wanda yake azalimi ne a matsayinka na alkali malami to ya zaman to wannan azalimin in zai maka hannu mai tsawo ka ce ba ka bukatar wannan hannu mai tsawo ka nuna mai shi kaskantacce ne kun gane da kyau to kun ji a takaice wannan baiti abin da yake nufi as-su'al tambaya ma misalu zalik wato menene misalin waɗannan harufa misalin ikhfa'i kenan aljawab amsa misalun nuni inda sad min kalimataini misalin annunu sakina inda ya zamanto sadun ya biyo bayanta amma kuma a cikin kalma ɗaya suka zo su ci kalma biyu suka zo shine fadar Allah ta'ala da yace an salati musahun الذين هم عن صلاتهم ساهون عن صلاتهم عن صلاتهم ساهون ومن كلمة عندكم أسك دوس أتكين كلمة دا انصرنا انصرنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والتنوين قوما صالحين وتكونوا من بعده قوما صالحين يسر النبي يوسف أو قوما صالحين wani ya ce wa ƙis ala zalika baƙil aharufil mazkurati ka ɗauki takarda da bik akar makallahu ka auna sauran haruffan da aka ambata guda goma sha hudu a nan a kan wannan tsarin to mu sai mu ɗauki mu ɗauki ko guda biyar ko shida mu yi mu ɗora a kansu zalun min kalimatai na ana za mu same ta masha Allah من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نعم سيب من كلمة واحدة نعم يوه ما شاء الله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنما أنت منذر من يخشاها نعم سي عند ذمنت ذال kafin ta an samu talwini aina na zalun ana a to ai zalun muke magana ko ana zama na kan baban zalun na'am na'am man zalla zai kudula a huce malam wanda ya bada ya bada man zalla zai shi wa'in dole ne نعم نعم ina ayon alkur'ani suke yanzu babu inda ga zalun ta zo ta kafinta an samu talwini ko rufa a biyu ko kuma salibi a sama ko salibi a ƙasa tun daga ƙur'ani farkon shale zuwa ƙarshe ko wanda za su yi hararowa ƙur'ani cikin minti biyu Nin zikirawa. Da tanwini ake bukata. Yanzu akwai wanda za su iya karanta mana aya ta goma sha ɗaya cikin suratu al-muzammil. إن لدينا نعم أولا أولا نعم إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما طعاما ذا طعاما ذا غصة وعذابا أليما أو سيكون مجمع هذا الشيء الثاون مزوم دقا فرق وتندقا من كلمتين نعم ايه اه اه, آه. آه. نعم من ثمرة الرزق ba wani abu ne yake da ko na'am sai kuma na biyu shine fi kalimatai ne fi kalimatin wahida na'am hinfil azim wa kanu sirruna ala hinfil azim وكانوا يصرون على الحنث العظيم طيب يا نعم بارك الله فيك sai kuma inda ya zaman to ga sa'un kafin da an samu tanwini taf ko tanwini din nan ne wahala yake hmm na'am aya ta ashirin daidai cikin suratu suratu suratu at-takwir sai zaman tun ka tashi ta aya ta ashirin da ɗaya sai ka fara da kan shi yawa ai shi malam shi ya kawo ma cikin anzana bil musirati ma sajjaja ina ga in hujabi habon da bata kenan sha aya ta sha hudu kenan ko inda wajen natin alfafa aya ta sha shida ce ma'an sajjaja وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا مطاع ثم أمين نعم سيكما كافن كو شين كو to mu je kafin shine na biyu yanzu cikin misalan da aka kawo shine na uku kai dama sadun tun da shi ya kama da shi wannan ba za mu yi أن كان ذا مال وبنين وإن كنت كنا جيران kowa ne ko ina in kunta ba ka to to mu je guri na biyu kuma eh alimun kabir kai malam malam malam zai ba na hawo bace ba na na ومن يستنكف تنكف ياي kai ana mamadu ana wani lalle a shaɗa zan baka wa yana kane a kai to sai a je na uku kuma tanwi ne ga kafin kuma ya zo bayan shi na'am na'am eh a goma ta bakara dai zaka samu samun mu zaka yi da wannan dai wanda wanda lallaba ko irin alimun kabir kin ba ka ita ba wala laidu wala laidu wace alimun kabir ne mu zama alimun kabir now now
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
عليا كبيرا كاف كنكو to sai kuma mu je kan jimu tab tab idan da akwai aiki kuma now ya gano gurin man ja abila hasanati daya to sai yanda jimu ne zo cikin cikin jumla na'am to na'am mala ahmad mala ahmad ba ku yi ba hadan qur'ani haba mala ahmad to ai gwanda ku cire hula ku ce ba ku yi ba hadan qur'ani amma ku yarda ku yi ba hadan qur'ani Na'am. Na'am. Eh? La manja a cikin Qur'ani? Wala manja a Qur'ani? Eh? Eh la manja min kawar illa ilayka ko? Hadisin Albara ibn Azif. Ta ai ba ba hadisi min ya karanta ba yanzu. Muna magana ne a cikin Qur'ani. Mm. Na'am. na ana shugaba ana shugaba ya kalmar shaka shi da yawa na tau ainihin ƙura halka eh jadida yawanan ka rike shi za a zo kan shi ka rike shi za a zo kan shi yanzu ba kan shi mamajin muna neman jimun eh tau a kuji mana ibrahim ya canku ya ce wa an je na wa ashabu sabina ko fa an je na hu min al-karbil azim masha Allah wa abdana alaihim mataka min al-karbil azim cikin ina cikin fa an je na min al-karbil azim wa sanahu cikin suratul anbiya ko ko ina hmm ya kace fa yawwa fa an je cikin suratul shu'ara kenan فأنجيناه وأهله أجمعين ثم أغرقنا الآخرين وإذ أنجيناكم من آل فرعون أقول أبو توجه صفحة تبقى كنت تقص باتكين suratul bagara na'am to malam sai ku kawo nakun kuma yanzu ne aka zo yawa khalqan jadida qalu idza kunna idan urfatan a inna lamabuthuna khalqan jadida ko kusan guri biyu cikin sura daya cikin suratul isra nusu da izu yawwala خلقا جديدا خلقا جديدا نعم sai kuma wane mu kwana akan shi ne ko sai mutum ya je ya karasa sauran tun daga kafin abin da ya kasa kalmi ta dafo da yawa shinun sai mu je kan shinun min sharril waswasil khannas tayyib sai kuma a sai inda ya zo shi cikin cikin taro cikin kalma ɗaya manshura yawwara to bari dai mu ɗauki manshura ɗin da farko tunda tunda ita aka fara kawo ko
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يلقاه كفى عبد الله بن عامر الشامي كرنت يلقاه منشورا نعم eh waje ce za ku malam malam alfari eh eh almaradi eh na'am taw sai kuma inda ya zo tanwili ya zo shi sai kuma aka samu shi ne bayan shi na'am kai ka kuta da kai baka karatu yanzu ba ba lissahi da kai نعم نعم kai malam mamur ka cire mana wannan ce in baka ji abin da ake faɗa kare ka tambayar mu kar ka kare ga mu shi ya zai ya zama ya zai shi rike kan shi duka ya raka tambayar ka me aka ce masha Allah فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا عذابا شديدا بارك الله فيكم الله قال جابولا بارك الله فيكم يوم أيوة قريسة السهر أه أنا مسلم أنا كان جبت إله إيه kana da ta ce ne kana da wani abu ne a to na muna sai mu kwana na abinda muka yi daidai Allah ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuma harshe Allah ya gafarta mana barakallahu fikum barakallahu fikum